kalmar tarbiyya an ɗauko ne daga fi'ili mai gwafa biyu akwai fi'ili zaunau akwai fi'ili ɗaukau zaunau shine fi'ili lazimi ba muta'addi ba ɗaukau kuwa shi suke kira da nahawun turanci transitive verb mai ɗauko maka maf'uli kai tsaye shine muta'addi kenan idan ka ce rabba wannan fi'ili ne ɗauko ya ɗauko maka maf'uli amma raba fi'ili ne zaunau na'am idan ka ce ainihin rabal ma'u hatta alhaq bin nas barar ai daga kenan ruwa ya wuce iyaka amma idan ka ce rabba yayi tarbiya kakan ce rabbal muallimu tilmizahu malam yema almajirin shi mai tarbiya rabba kenan wannan fi'ili ne wanda yake muta'addi to ne idan muka ce tarbiya wannan muke nufi na biyu wato hanyar tsira duniya da lahira a kai wannan hanya zuwa ga mai tasowa daga wanda ya ƙara tashi haka aka fi tsammani ai kamar channel ne ai ana tsammanin uba ya ce tashi ku zo mu je masallaci kaga tarbiya ne ke ki fito da wanda kike so in nagartace ne kaga tarbiya ne in ya ce duk wannan ma kika kawo mu yayi mana inda yana da kuɗi kaga ba tarbiya bane ba ni ba zan ɗauki albashi na ba tun da ban yi aiki kwana kaza ba ko amma ni ba zan ci ba a wannan tarbiyya ce na ba ku misali ne kawai mai gida ya baki kuɗi ki je asibiti dubu goma abinda ya rage dubu ainihin wato shida dubu hudu kacal kacal kika kashe ina sauran kika sa cikin adudu kaga ba tarbiyya bane wannan ce ne ga abin da ya rage dinki ne sana'ar ka yadi ya rage mai dawa mai shi juyen bakin mai wannan dagwalin bakin mai ba naka bane mai da mai kayi shi tarbiya ne dinki kamar da nafar yadi ya rage mai da shi yaron da ka san a jarabawa ya kai ya samu maki kaza saba'in cikin ɗari sai ka ce tun da ba ce da ni good morning sa zan ba shi arba'in zalunci rashin tunani misalai da yawa to tarbiya kenan ita kuma tarbiyya tana da ainihin bangare uku akwai waye zai ba da tarbiyya shine murabbi kenan wa ake wa tarbiyyar murabba kenan a wani fage ake tarbiyyar wani barawo ne zai madan shi tarbiyya kai ga yanda ake tsallaka katanga tarbiyya ce amma mumuna wani irin majal ne menene fil na tarbiyya din karo ta koya mai yatta yanda ake takama da da sa gazal ta ji hankalin maza tarbiyya ce amma ta shedan shi yasa muka ce majal so ba ka zuwa kai magana kan tara baka ɗauke shi a faɗaɗe ba ɗauko faɗin janibin ƙarƙashin murabbi mai tarbiyya kana buƙatar mutum biyar farko gida shine awwalu ma yaji ba ɓangaren murabbi gida na nufin a samu mata da miji tushen tarbiyya kenan daga cikin abin da ke barazana kan tarbiyya yawanci kwaɗayin auren mu ba dan Allah muke ba wani lokaci astaghfirullah ina kyau babanta mai kaza ne zan samu kaza wannan kan zama shine dalili kashin bayan aure da haka muke ganin halin wayyo ni kyasu abinda aka yi don Allah za ta da Allah wurin amma kullu amrin la lillah akhiruhu inna lillah suka ce duk abinda ba don Allah ba karshe a ce inna lillah bala'i ya zo ke wannan shine bangaren almurabbi kafin da je zuwa ga abuwa guda goma can gida na biyu zamantakewa dole unguwa da al'ummar gari su sama kansu tsari na kare al'ummar su gabarin wani abu da zai matarbiya farmaki misali jama'ar kano zama muna da tsari na hana masu kawo kwaya garinmu na kano don suna cutar da matasanmu wace kabila ke wannan mu tashi mu taka musu burki amma yana kake da wannan tunani ina gwamnatocin ina mutanen garin in suka zo suka dan watsa dan tsaba shikenan magana ta kare ai an ga zamu arziki an zo ana zage musu okonko na bada misali ne suna da yawa cikin harkar misali wa bil misal yattadihu al maqal lalatatun mu ne kwadayin tsiyaye mana yawa kuma inda kwadai da wulakanci na ba da misali ɗaya ne sai a gina jami'a a gari a unguwa sai ka iske mutane sun yi makaɗa makaɗan gidaje su burinsu ɗalibai maza da mata za su kama haya ba ruwan shi da koda cuɗanya ina ruwan shi shi yani na yar kudu tsirara sai ba ta haya sai ta zunace zunace shi aka masa kuɗi ba bas jin fulus ya fulus kawo kuɗi ya zama abdunaira abdudolar abduriyal nabi kuma ya ce Allah wadan bawon kuɗi Allah wadai ya tsine mai idan kaya ta take shi kada Allah ya bashi matsayi ta cirewa haka yanzu cikin hadisi tarbiya kenan NYSC daga cikin rashin tarbiya da kuke ma 'ya'yan musulmi ku ce dole mata sai sun amsa sunayen mazajensu ba haka musulunci ce ba don yana faruwa ne hukumar yi ma ƙasa hidima ki sani mu musulmi ne 'yan ƙasan nan ne ku daina ce da 'ya'ya mata 'yan yi couples ki amsa sunan mijinki la ud'uhum li abaihim wa aqsatu inda Allah mun ki sunan mazajensu domin a constitutionalance muna da haƙƙin bin addininmu ku tsaya kan wannan kar ku ci a idan kuka yi aikuna islamization mene magana islamization kuskure ne ku ci a ba islamization muke to me kuke yi to don me kuka shiga zaɓen to wanda haka ne misali misali misali misali a kiyaye lafazi musamman muke faɗi saboda haka ya ne ya jama'a tarbiyya kenan zamantakewa al'umma ta sun ciwon kanta na sha ba da misali shekaru fiye da goma sha biyar wata ran abinin wari ta jihar delta muna kewayawa ne a cikin gari a cikin mota ta wani babban jami'in npc a lokacin yaron su yanzu allah ji kanshi muna shiga wani lungu mota ce jib mai ainihin bakin gilashi sai muka gama yara katti da sanduna suka ce hey stop stop stop muka tsaya ku sauke gilashinku ku fito muka fito da suka ce a ba komai tunda ko mutanen arewa ne mun ɗauka yaranmu na wuri ne marasa mutunci saboda iyayenmu sun ce kada wani ya zo nan da ba ku san shi ba saboda kare mana tarbiyyarmu na ce ka ji fa kafiri na maganar tarbiyya sai ce Allah sarki ya laita qaumi ya alamu amma sai na ji daɗi ko ba irin su bane haka suka ce da amma sai mutum ya zo unguwarmu ya buɗe gidan caca gidan baɗala ba mai magana kuma mun waye gari gidajen muna fuskantar barazana sosai da muna da tsari tsararre tanadi tanadadde kirki kirkakke gini ginanne da yaran da masu sacin waya wallahi da sun yi karanci dama an same su to to ina aikin yi zan ambaci wannan matakai guda ashirin ga masu mulki sai kun tsira abu guda ashirin kafin mulki ya zama adalci in ma demokrasiya ce ta zama in ba ka ta zama kakistokrasiya zan ambaci goma in Allah ya kaddara khutuba ta gaba in kammala goma din amma a wannan gabar barazanar tarbiyya cikin al'umma gida al'umma sannan gwamnati tana da rawa da take takawa wajen gina ko rusa tarbiyya kowace ce kuwa ya danganta ga sowa yake tafiyar da mulki sannan kuma na gaba daga cikin abin da ke sa a samu tarbiyya bangaren almurabbi wato kafofi na yada labarai kafofin nan da kuke ganin su tun na dada tun zamanin garmaho gramophone har aka zo zamanin da kana tafiya ga labarai a duniyarka aljunka labari ba ka bukata ma ka sai jarida yanzu nan an ci gaba alasa ba na mai haƙa rijiya ba ne komai anu to suna taimaka ma tarbiya ko rusawa gwargwadon yin da ke amfani da su na biyar makarantu da masallatai ai babu ma cibiyar gina tarbiya irin masallaci in ya samu waɗanda Allah ya datar da su suka san dawan garin Allah ka samu na cikinsu sai ka iske al'umma na samun tarbiya daga Ubangiji ba don wani makaluki don ba wanda iya komai ba Allah waɗannan abubuwa ‘yan uwa shimfiɗa ne kan abin da zan faɗe shi nan gaba cikin ɗan mintunan da suka rike to abubuwan da ke ma'ainin tarbiyya barazana na ambaci abubuwa ne kamar guda ashirin ba iyakansu ba ke farko ƙarancin tsaro domin dai babu tsaro mai zuciya mai rauni shi ma sai tunanin bare jarraba rashin aika aika din yanzu da da tsaro ta za ka ji tsoron ka rike wayanka a hannu za ka tashi a wata unguwa nan kan kana tsoro da kafe ga a kudu ake wannan ada amma ya shigo mana yanzu kuma yayin musulmi ne Allah ka shirya da mu da su gaba daya tsaro dole ne duk masu mulki ku san da wannan ku tsare ma al'umma dukiyarsu da mutuncinsu da jininsu a yanayin da ya kamata ɗaya kenan na biyu daga cikin abin da ke kawo mu tarbiyya barazana ƙarancin abinci saboda manyanwaci fusatacce ne turawa suna karin magana yinwatacce fusatacce sai rigima ta kaure sai rashin mutunci tare da ƙoshi kuma in yawa shi ma kan haifar da shedanci samar da abinci abu ne muhimmi nauyin masu mulki ne wannan noma ya yadu abinci a same shi bila adadin wani lokaci na kan ce in na je wata duniyar na ci abinci ya rage na rasa wanda zan bai wasan ce Allah sarki arewa gidan daɗi da yanzu wani almajiri na cewa ko kun ci ko kun rage nan babu wannan muke bukatar makon rage din sai dai ka zubar da shi tare da ba ma son wannan ko kun ci ko kun rage din amma kuma da ranar su dan zaka zubar da abincin nan ba mai bukata biyu kenan na uku ilimi nagartacce rashin ilimi tsayayye kan haifar da barazana ga tarbiyya ilimi nagartacce kan kore maka talauci wala shak ko da ba din duniyar ka nemi ilimin ba ya yi matsayi ne kujera ce ai sukan ce babu talauci bayan ilimi suka ce la faqar ba da il ba lokacin da al'umma ake ta wasa kan tafi da ilimin yara masu tasowa wannan ba karamin bakin zalunci bane ya ku yan siyasa ku ji tsoron Allah kukan hau gadon mulki da zimman zamu talakawa aiki amma kuna ta kan tafi da ilimin yaya a matakin primary da secondary su misali kuma dukiyoyi da yawa aljihunku 'yan majalisar dattawa 109 wakilai 360 adadinsu 969 maɗuɗai mahaukatan kuɗaɗe ke shiga aljihunsu to me aka yi makasar ku a cikin shi tare da kuɗaɗen misali baka jiran hisabi kuwa shi kansa ma tsarin tsarin wani irin tsari ne ba tsararre ba can sake duba shi ya kamata kwalliya ta biya kudin sabulu har ma da na mai mai gurguwa har ma da na gazal da katambiri mai amfanin kudin ake kasha misali democracy ko kakistocracy tare da demokradiyya ba matsarinmu ba ne laruwa ta samu ka samu kan mutum uku kenan na hudu samar wa 'yan ƙasa aikin domin ko da an yi ilimi tun da shi ilimin zamani a yau ana kiransa yani a ta'alimul istismari investment education karatu ake gwagwarin samu je ka ƙaro karatu don ka samu tarkiya ka samu promotion so investment ne kawai to tun da yake haka ne ko dole a samar da aikin yi daga cikin abin da ke kawo ma tarbiyya rashin aikin tarbiyya bara rashin aiki suka ce wanda ba shi da abin da zai yi shaɗan zai ba shi aiki ko shakka ba Allah duk kidnafin nan da fituna da sace-sace da ƙwaya rashin aikin yi ne amma sai ka iske wasu ‘ya'yansu kamar da na faɗa kafin su ƙara makarantar an gurza musu offa ƙasa na ya mutsewa Allah kiyaye suna da masauki a waje ko kun tsira a nan ba za ku tsira ba a can kuma duk za a tafi wallahi za a tafi kuma kowa sai ya gani wannan kenan na gaba daga cikin abin da ke kawo tarbiyya ainihin barazana zan faɗi goma ne cikin ashirin saboda yanayin lokaci na faɗi nawa hudu tsaro abinci ilimi daga tace aikin yi na biyar samar mai ɗan ƙasa muhalli abu ne mai sauƙi ka iske wasu daga cikin waɗanda suka samu dama a ga mutum na sha faɗa yana da gidaje kusan guda goma a kano goma Abuja wani bai san magidajen shi ba a lokacin da kake da miskinan da suka je suka yi zabe suka nemi kuɗi wallahi ka iske gidan haya mazaje guda biyar a gidan haya ɗaya Allahu akbar shi kuma mai gidan yana nan ya wasa wuka duk shekara sai ya ƙara kai an ƙara kuɗi ko ba za a gan shi ba ga wani dillali shu'umi ya ta kai kawo wai hatta gidan ma in za ka kama sai ka ba shi kuɗin takalmi yadda zai taka gidan tukun mai gidan ya ɓuya ka je ka ga abin nan sai so mutum su yi masa rigirgin lagalaga ta wannan gidan kawo dubu ɗari biyar a wata a shekara ba kawo miliyan biyu ai ba laifi ba ne misalin har haka ne amma don mai za a samu irin cikin al'umma ga masu gidajen wasu gidajen ma ba a zama ciki kunkuniya ce da gizo-gizo ciki Allahu akbar amma ga mutane biyar da 'ya'yansu a gidan haya ɗaya watakila bayi makewayi ɗaya ne kuma haba jama'a kaga mutum na kwankwasa kofa hajiya da Allah maza ki fito na masu zan je masallaci ne ko matar wani ce la ilaha illallah aikin ku ne masu mulki da duk wanda ke da ruwa da tsaki daga cikin matakan magance fitina tsaro ku samu don abubuwa guda ashirin din nan biyar kenan na shida samar da harkar lafiya domin rashin lafiya rashin tsaro ne saboda jiki ba a tsare shi daga farmakin abokin gaba ba ita lafiya kuma ana kare ta a mataki biyu mataki na rigakafi da mataki na magani preventive da kuma curative wannan shi to kafin na shidan nan ashe akwai na shidan a baya bayan mahalli kuma tsaftar mahalli shine na shida dole hukuma ta tabbatar harkar shara din nan a magance ta kuma sai mun taimaka mu gwamnatin da harkar shara kowa yanzu da shara yadda yake so yadda ya ga dama barazana ce ga rayuwa cututtuka ƙazanta tsabtace toilet a gidaje a koya ma yara tarbiyya ku koya musu in kuka shiga ban ɗaki ku flushing warin barazana ce ga lafiyarku kuna shakar hatsari a daina koda ba haya ana shakar carbon monoxide kamar da suke faɗi lafiya a kare domin Allah ya ba don a kare ta ne ya baka lafiya don manufa ne manufar gashi nan mun zo ayu aiki da ta mutum zaka a kwance suke ba da take Allah ka ba su lafiya ka ba mu gaba da ya rabbal alamin na shida kenan na bakwai nake cewa da ku wato ainihin asibitoci nagartattu a samu asibitoci nagartattu wallahi ni a wuri na bana fatan yaji aiki a ko ina amma wallahi da likita yajin aiki gara ma'aikatar ilimin siyajin aiki ba na fatan kowanne saboda wannan kai tsaye yana shafar lafiya nawa ke samun manguna a yau nagartas nawa sau nawa ake zuwa mana a masallatai ina neman dubu uku ne a taimake ni sai ka gato wannan ai ba ƙarya yake ba amma ƙarya dubu uku a yau dai ina neman ɗari biyar ne alhali akwai wanda hatta taka kafan shi ma yana da likita farce in yi dan goce sai kira likita saboda zaba jin daɗi yana yana fama da ƙaba da ciwon hanta gashi nan dai Allahu akbar Allah Allah daɗinta mai duka shi ke da lafiyar ba kai ba sai ka kashe millions da billions lafiyar a hana ta shi kuma talaka bawan Allah ya yi tattaki ka ji shi dimirmir a auna jinin tsaf-tsaf wani ce wallahi da iskar da ake shaƙa da ta masu kuɗi ce da talaka ya mutu sai ce iskar wuri kaza duk na sai ta ko kuma ba ku je ku shaƙa Allah na tare da ku la ilaha illallah sadaka wannan shine na bakwai na takwas samar da ruwa mai kyau ruwa mun sha faɗa abu ne muhimmi garinmu na Kano ya kamata a ce ruwa ya wadace mu har yanzu ruwa na wahala da mu a Kano. Me dalili Allahu alam. Sai yawan magana aka kudin ruwa kudin ruwa kudin ruwa na yadda akwai mu kuma wasu mu wanda ba ma kan mu adalci. Ba ma son mu biya. Ina matsalar take. Ruwa jigon rayuwa yace waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy. Daga ruwa muke duk abu mai rai. Saboda haka ma'aikatan ruwa ku ji tsoron Allah ku ba da ruwan nan mai kyau mai lafiya. mu ma da ake mana kidan mu ji tsoron Allah mu biya ai aiki tsakani da Allah a wuce wurin mana ya kamata a kai jallin da a daina kamfen da zamu samu muku da ruwa a wuce wannan wuri na takwas na tara samar da wutar lantarki abin kunya ne ramadan ya wuce ba mu da wutar lantarki a kasar mu ramadan ya zo ba ba mu wuta sallah ta zo sai naman laima ya lalace amma da ranar ba da mulki ya zo 29 ga wata ai kaga wuta baje-baje saboda nan da markaradiya ce in ji wani da markaradiya wata democracy e ai muhimmin abu ne bana inkari domin magana canji da zuwa mulki abin da ke juya ƙasa ne wannan muhimmi ne amma mafi muhimmanci a wurinmu ya kamata aƙalla lokacin ibada a samu da wala a bamu abokan zama suna ba su mana amma muna ta lura sai ramadan ya zo ya wuce malam a kwana cikin wahala ina wutar take ne duk a dinga watanda da duk kasafin da za a yi na taimaka ma jama'a saboda kai baka ganin wuta ta yi giris baka da matsala kai ko ke da matsala kuwa wallahi kana da matsala don za ka mutu maganin abin da kuke yi da Allah ku ce mala'ikan mutuwa ba za mu mutu ba da kun huta amma muddin da mutuwa to mu shirya na tara kenan samar da wuta a wace gaba ne matsalar wutan nan samar da wuta generation aikawa da ita transmission raba ta distribution gtd ina matsalar take a da tsaurin mana ai magani ina kudaden da ake tafitarwa biliyoyin dollars ina suke down the drain kamar da suke faɗi kana zamanin ka ɓoya ina allah ba ɓoye masa wallahi na goma sannan in cammala muku ragon guda goma a ji na gaba samar da hanyoyi nagartattu ka tashi daga nan kano ka tafi ko'ina ka samu hanya luwai-luwai ba ka da matsala amma ba ka da wannan dahir ɗin ka tashi zuwa maiduguri kana cikin tsoro nan zuwa abuja allahu akbar ka tsikari mota da gudu kawai sai ga wani irin mahaukaci uba-uba rami a gabanka ka taka burki ka yi alkafira ka kauce ka buge wani bayan da ka iya ya Allah wani lokaci kuma gangancinmu ne jami'an kula da kula da ke haɗu suna ayyuka irin nasu misali waɗannan kaɗan ne cikin nauyin masu mulki da ni da kai da mu da ake da masu mulkin gaba da mu da ake mulka mu tsare abu guda goma nan suna da alaka wajen kawo ma ainihin tsaro barazana زامو كمل رغوا غوما اللهم اعز ان شاء الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرار يا رب العالمين نسالك اللهم ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خشي يا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله